الحمد لله الذي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء عشرين لغدو جوات الزبا shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata muna cikin littafin ma kamar jana'i wa bida'uha na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mun tsaya darasi na goma na tara za mu tashi darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka a kamun janayi muna roƙon ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu na sha uku malam abdulrahman kayan sanwaki za mu tashi darasi na sha uku in ba ku manta ba muna cikin alama tsotsin hajjiba alamomin kyakkyawar cikawa su muka fara biyawa ina ta bayanin su kuma amin karanta wato wata alamomi da dama daga cikin mun biya a kan cewa alamomin da wato suke nuna cewa mutum ya yi kyakkyawar cikawa akwai cikawa da kyakkyawar kalma fadin la ilaha illallah yayin da mutum zai cika sannan kuma bayan nan mun biya alama ta gaba cewa duk wanda ya zo mutuwa ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a shi ma ya kyakkyawar cikawa sannan ta biyu da muka tsallake shi ne mutuwa da wato gulungulu wannan ranar juma ko ran juma ita ce ta uku sannan kuma alamomin da ake biyawa da wato dangane da abin da ya shafi kyakkyawar cikawa akwai cikawa a wajen fama ranar wato gumurzu sannan alama ta gaba ta biyar shi ne wato mutum ya mutu ana tsakar yakin ke ana tsakar yaki ya mutu sannan ta bida mutum ya mutu ta hanyar annoba sannan alama ta bakwai shi ne ma da ya kawo mana cewa idan mutum ya zo mutuwa ya mutu da ciwon ciki shi ma alama ce ta cewa ya ke shawo cika sannan kuma ta takwas da tara kuma shi ne mutuwa ta hanyar fadawa ruwa ko kuma rusowar jini ita ce ta tara ta goma kuma mace ta miji yayin haihuwa ko sanadiyar haihuwa ta sha daya da ta sha biyu shi ne mutuwa ta hanyar gobara ko ta taɓa bace mutum sannan ta sha biyu mutuwa ga ta hanyar wani ciwo da ake ciwo ciwon bulala ciwon ciki za ga yin wato har an ba mu misalinsa kafin da ya wuce za ga yin gefen mutum ya ko kumbura har aka ce yawanci masu wani ciwo sun fi yin ciwon hanta kuka ce ko koda hanta to sun fi yin irin wannan ciwo sannan kuma ta sha uku shi ne aka ce mutuwa ta hanyar tarin kuka shi ma alama ce na cewa mutum ya yi kyakkyawar cikawa sannan ta sha hudu mutuwa ta hanyar wato kare kai a hauro mutum gida ko a kare shi a hanya za a kwace wa dukiya ya tsaya da hanyar kare ta ne kare dukiya da shi ma wannan idan aka ga mutum ya yi kyakkyawar cikawa sannan ta sha biyar da ta sha shida wato shi ne mutum ya tsaya don kare addininsa ko kuma kare kan ranka ko shi ma wannan domin hadisin makwacin da duna ma ne ba huwa shahid ومن قتل دون هذه فهو شهيد sannan wanda za mu tashi tun sha bakwai shi ne annaba ne da zai suna ne ce ba da yake asaji a to ashara ta goma sha bakwai shi ne almautu muradi an fi sabilillah mutum ya mutu wato alhali ya tsare kansa yana da yarba a riba shi ne mutum ya killace kansa yana wani aiki da Allah kawai yanzu wanda ya tafi ƙauye kuma yana yana cikin birnin da ya koma can koyarwa bai mutu a can yana koyar da wanda suka musulunta sai mutu a can yayi kyakkyawar cikawa wanda ya killace kansa yana yin wani aiki na alkhairi sai ya mutu wato ta wannan hanyar duk da abubuwa da yawa amma ya gaji kamar da akwai mutanen mu yanzu yanzu malam sai malam sai na dorayi yanzu za ka ga gidan gidan sa malam sa zuwa ga haɗe waya da yake a amma bulawa wanda za ka sai ga yara bakwai gida a gidansa wanda suka musulunta suke koyarwa a kan ga ko wanda za ka ga suna nan suna wannan aiki shi za ku ga magana da muke yi ranar lahadi cewa propaganda ake yaɗa wa mutane cewa wannan hotunan da kiristoci ke fitowa da fitowa kaza da amma dan haka ake su propaganda su zuwa ake ɗauke mu daga topic ɗin da muke kai na cewa an sace mana yaya an yi conversion din su an bi da su wallahi wannan lokacin ake zuwa ɗauke mu da kai shi ne za ka fito da wannan hotunan amma tun da kuma duk wanda yake harkar da hawa ya san akwai wannan matsalar yin da garan da na fara gani wallahi ko da kai ban ji wani sabon abu ba na san tsoho ne dan ba akwai da yanzu ya ce to a dauke hankalin mu daga kai wannan matsalar tana da muhimmanci ina ji to a wannan da an matsalar da yana da da wani suke ta turawa suna zuwa wa su a gobe sun kai aruwan nan matsala ko da shi wanda ya magana ba da wannan niyyar ne ba to sun are da sun turo mana ita ta kai abin da inda ni da ke so ta gurgudu misali ga gurgudu shi ne a ba da wato dubbing of discussion wanda ya dauke hankalin mutane a gaba da haka yanzu misali inda an zo a yi zaɓen kula a kan zakin gidan zu sai a ce wani yaro ɗan shekara uku ya kama zaki ya wani zai zama mai tunani da ka je wuce sai ka ce shi ne suke kira wani zaɓen kula shi za a yi ya ɗauke hankalin ka sai ga kowa magana da shi amma kun san cewa abin da kai shi har yau ba wata jarida a manyan jaridu na kudu ba jarida ɗaya da ta buga matsalar ta ce mara yara guda tara har yau amma lokacin da irin da yalo matsalar da ta faru gaba ɗaya da yi kafin sai da aka sake cika suna bugawa haka haka to kaga wannan shi kansa sai kika da bakin hankalin mutane na cewa yanzu za ku ga hatta manyan wato media din da ake amfani a cikin manyan gidajen jaridu da kuma masu fitar da sako ta hanyar magana ya ga wai yanzu magana har su yi din su America sun kowa matsala kawai ɗan mai amma mu abin da kai jini zai zuwa a maki wai ina mun yi tan gufa ku na ba mu da media to ba wannan ba ai rauni ne rauni ne ake mu ba mu da media wanda za mu isar da sako wanda aka dogara da su kuma kan a haɗe ne to wannan shi ne kuma mun su suke da hanyar da za su yada abubuwa kuma za ka ji haɗe ne ɗau da tsere da wanda suke bibiya a yiro da yiro muna harkar dawa da dawa da su ba su da gani ne ya sha zuwa su suka bibi matsalar asar ya ce waye za ka ja mamaki a bayan da lokacin da matsalar ta faru gaba daya aka ba su umarni cewa kan wanda ya intaji ne a harka suka haɗe ba su duka ba su da gani da su an san nan bayan sa su ne suka tsaya masa a lokacin ne su sai ya bakar wahala Allah ya yi sauki to saboda haka ribani mutum ya fita dan ne wato yi dawa ya ɗaukar kalmar Allah har kaba wannan da ake duka kowa yana da wani yana abu abin nan ai da ma dan ba guje ne ba mutum ne ne kowa da ma dan ba guje kuma wannan irin sai mako manyan mu suke na ga mu da akwai lokacin da muka je kasa da wajen doguwa da muka zo karatun a jiya a sai da na faɗi matsala ya ko wani kawai da muka ji wani gurin da aka yi za ka je wani gurin sai ka hau a gurkun ka biyar wajen awa ɗaya idan kuka je akwai wani kawai da muka sauka za ka ga mu da kamar a ce nan da tsallaken wadancan su musulman da suka kuma da suna su kuma babu za su na tasirin da yake koyawa kiristocin gurin babu zawon gurin za ga irin likanin din da aka ajiye wa a gidansa me unguwar ji musulun da yi yake gaya wani yake yanzu mu kaga malam abin ta kai ki yace nan wannan dan ɗakin da ya ni gaba ɗakin da gaba ne da mun yi addu'a ne Allah yace da wasu ba babu wani malami a cikin mu da ne ya haka ni da abin da mutum ya biyo shi ne hatta ko maka da yake ya je ma yace amma abin da kai ki ba mu da gurin da za mu zo mu yi shi ne makaranta ne da Allah sai yace yanzu kamar lan babba a wajen nan yana kaiwa na yace babban ne to wanda za a iya komai da shi bai gudu da ni ko kai uku amma lokacin da na kawo matsalar ai ka ga muna da manyan mutane da yawa ai ya kamata an damu da wannan matsala in dai da ne ba wai yanzu ai cewa an damu ba da haka ga hotuna ai da da mutai ya da mutai shi ta ko mu maganganun mu da yawa yawa wannan mataki ka dauka wani irin gudunmawa kake bayarwa da irin wayannan harkokin ai da ma wannan matsala akwai ta tuntuni ga shi ne yanzu suna yada cewa wai sun kai miliyan shida a kan ƙarya ne wallahi ƙarya ne suna gaya wa duniya ne don wato su gamsar da duniya cewa su ma mu suna da yawan da take take shi ne kawai kuma da wajen matsala da ake zuwa ɗauke mutane da su su zo da haka mutum ya tafi irin wannan gurin ba dan da'awa ya tafi ya zauna ya killace kanka kwana ɗaya ko biyu shi ma ibadu ne ya je ba da ya ba da kariya ga waɗanda za a zubar mutanen da suke cikin ƙasa kuma ba da ne yanzu wanda yake da harkar wato damara da wannan biyar da za da domin kana san kana ba su kuma suna da yin suna ba ku kariya don kana samu ba idan da wannan biyar da yana da lada shi ma yana cikin wannan tsaye ba inda za a kabi to za a ce ya mana amma sai yana da wannan biyar za a ce ya mana cikin wanda suke kyakkyawar cikawa ونذكر فيه حديثين ما لي جرام أم بتاع حديثين قد أجيب نفر قوتين رباط يوم وليلة بعد ثانية ممكن لكي دين ولا أبدا الكيم دري أي دين خير من قيام جاري والقيام يا ممكن يأذن وتعالى kuma ya rika siyamu ne da wannan wata ɗaya wanda ya killa shi kansa jira na ɗaya ne sai koyi da mutane ya fi wanda yake azumin wata ɗaya kullum kuma sai ya yi kiyamun ne domin kai azumi ya kan kane da amma wannan ba wanda zai koyi da al'umma ilimin ba iya kan da zai ya wani gangara wa in ma da jara alai amalu idan da zai mutu aikin da da yake zai ci gaba da gudana a kansa allazi kana ya'malu fa ya'malu wanda ya kasance yana aiwatar da shi inda zai mutu to aikin da zai bi wa ujiri alayhi rizqu kuma za a gudanar gudanar masa arziki za a gudanar masa arziki wa ulila alfitan sannan za a amince da shi daga fitina kaga akwai fitina kawai to Allah ya dauke wa wannan za a idan bai mutu ba kuma rayuwar da ta duniya Allah ya dauke wa fitina da zarar ya mutu kuma za a dauke wa fitina duniya da lahira za a ina ji abin da shi daga wannan rawu muslim muslim ya rawaita abu jallabi na kira shafi na hamsin da daya wannan da yi babu da kai ya rawaita abu jallabi na biyu shafi na sittin da uku tirmidhi mujallabi na uku shafi na takwas wal hakim mujallabi na biyu shafi na tamanin ahmad mujallabi na biyar shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗari hudu da arba'in da ɗaya min hadisi salman al-farisi daga hadisin salman al-farisi wanda annabi ya ce salman billah ahlul jannah salmani yana biyo mu adari kan tsoron ne daga kan farisi yana ce mafi karanci ya je kan ɗari biyu da saba'in a duniya mafi karanci da saba'in da yanzu a duniya kana salmani farisi rawu da barani da barani ya rawaita a wato a cikin littafinsa majma'ul kabir a cikin al-kabir ke ne ya rawaita a cikin mujalladi na dubu shida da ɗari da tamanin da da saba'in da tara wata da sai kara wa bu'ita yawmal qiyamati shahidan ga tsarin ne a tsarin ruwa ya ce za a gaje shi ranar alkiyama a matsayin shahidi lakin na fi sanadi man lam ya'rifu mul haifal sai dai a cikin sanadin wannan tsarin akwai wanda haifali bai san su ba kaga zai ba a bisin matsala kenan ƙarin zai samu matsala domin a cikin abubuwan da ake samun matsala kun ga akwai hadisi ko ka ce yi mujallisi mu ba ne mutane ko mu ba mu ba bi rawu nan ne fa ko to da haka zai ba shi matsala ko boda wal mu'dal ta'id min usman wa ma adamu lil ladan naw'an ba idraji ai ka kawo misali a ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina sunan sai ce ni aka lillahi wani kan din na bayanin da yi to je ibrahim wal mujra qadi bin hadith ma adat ko in ba da alfazu ruwa ta kasa bayan ruwaya da ta kawo duk ta kada da zaka fahimta ko da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadin ka da sai ce wa huwa halqu ba'd ruwa to je ibrahim har bayani da sahabi ne guda shiga da wani abu wannan kuma ziyara ne ruwa ya ka kawo wani ya rawaito iya magana kaza amma da ta ka ruwa ya ka kawo wanda ta saba a gaba biyu ne da maka da dai dukarin da za ki magana cewa a tsarin a gaza ruwa akwai waɗanda ba san su ba shi shi ma mun hausa ne babban malamin hadisi a cikin majma'i akwai majma'ul zawari mujalladi kamar akwai ne mujallabi shida wanda yake da babban bugu majma azzani azzawaji shi ne kamar imamu nasai littafin da mujallabin da mujallabin da mujallabin da ya kawo to hadisan da yake da su shi kadai ya wato ya kadai da su sai a ɗebo su sai a ji azzawaji akan shi wanda shi kadai ya rawaita sai a ɗebo su a ce wannan arahuwar zai wato tsari ne wanda ba wanda ya yi bukari da yawaita ba muslim abu dawuda da kai duk sauran ba yawaita ba ibnu majah ne kawai ya ce alwani ko kan da ya ce azaba to din da daga bayoyi suna yi da kai yana da nasa ibnu majah da nasa wasu ba lawan ne suke wannan aikin shi imamu da aika ne da yi ke tattara wannan tsare tsaren gaba ɗaya da kowa da su ke tattara su a mujallar gaba ɗaya sai da mutum na majmu'uz zawai wa mabba da kawai ya kaddara tsare tsare sannan kuma da mabubbuga ta ne fa'idoji in ka kaddara wannan duk tsare tsaren sauran da kamar za a danta babban malami ne imamun aiki dan shi masu zawa malama ce in ya gaji da rubutu sai ya kwanta kawai zai ci gaba da ya mata shirka tana rubutawa matarsa kawai zai zo zai ci gaba da shirka ta rika rubutawa imamun aiki to shi ne yake cewa shi majma'i ya cikin wannan majma'u jawai din mujalladi na biyar shafi na 290 wata kaza alayhi al-munziri imam al-munziri babban malami ne a tarbiyyar wannan ne shi ma kuma sai ya shiru a wannan kayan da ya zo ya kawo a tarbiyyar wannan ne sai ya shiru bi tarbiyyar cikin littafin da tarbiyyar wannan ne a mujalladi na biyu shafi na 150 amma ma da albani ma da ya zo nan ai ya shiru ne sai mana gobe ba ka al-ma al-muhaddiqun na zamani da suka zurfi cewa yana nan dai akan matsalar cewa wannan mutanen magana farko ta aikani cewa ba a san waduwa wannan magana tana da saboda an haka ƙarin ba shi da inda na cewa ko ita yau mai kiyamati shahida za ta ji ranar kiyama a jariri to wannan matsalar kuma ana da magana a kanta na biyu hadisi na biyu kullu mayyitin yuqdamu ala amalihi alladhi ma da muradun wato ala amali duk wanda ya mutu ana jefa masa ne da aikin da ya mutu misali wanda ya zo kamar shi Abu Sa'ad bin Hussein kuke a cikin baba na wani da Abu Sa'ad lokacin da ya zo rasuwa yana kalla ya yi jira da yaro zai ga da wani alkiyama wa huwa sajid billah yana da jira da Allah kamar Abdulaziz shi yana da dabarun yau da annabi da ya rage rasu babban malami da amma ba kawo Abdulaziz shi ma ya mutu tashi da lillahi lokacin da yake jira bai dago ba Allah ya sa malaika ya zare ransa tashi da lillahi to duk wanda ya mutu da wani aiki alheri yanzu a ce mutum ya dawo daga hanyar da awa biyar ga wannan harkar Allah ne tashi ya yi aiki alheri kowane iri ya ba da sadaka ba wani aiki bai kara sai mutu ya karanta alkurani kamar wanda da cikin magabata lokacin da yazo yana karanta wani bawa Allah ya ce ban karatu yana karanta suratul waqi'a yana zuwa wa bisa mai rizqu kuma ba zuwa duk wazaliya yana zuwa wannan gaba kawai dai Allah ya sa aka daura su dai wani Dura ke ka gano ka karanta asiriya ya da shi amalan alkurani ne babu da wanda ya kawo ba wasu da yawa wani yana karatu ya zo ta aya saboda tsoron da zai dace za a tsaye shi yana karanta alƙur'ani to wannan kyakkyawar wato kyakkyawar da zuwa ke yayi kyakkyawar tukawa duk wanda ya mutu bayan ya yi wani aikin alƙairi to yana ciki shi ne wato aikin da ya ƙara bi ta mu'ala amali za a cika masa aikin sa in lallabi ma ta murabidan fi sabilillah sai wanda ya mutu wato za a cike masa aikin nasa da wannan aikin da shi za a cike sai ya ce amma ban da wanda ya mutu muradi da zai tafi Allah ya jin da zai dan da yi wa Allah wani aiki karantarwa ba da kariya ga musulmi ba da kariya ga kasa muradi da zai tafi Allah fa innahu yuzamma lahu amalu domin za a haɓa kama aikin sa tarbiya shi ne haɓa aiki ya ce da zai shiga wani dora kaga wanda ya mutu yana karanta alqur'ani ai an tsora da nan amma in ya dawo da ranar kiyama zai shiga wani karanta alqur'ani shi kuma wannan sai a ce a shiga wani dora wallahi barka jariya ce shine yuzamba amalu ila yawm al-qiyama azwa ranar al-qiyama wa ya'malu bi dinati al-qabr kuma za a amince da shi daga fitina kabur domin akwai ta akrajahu abu dawud abu dawud ya fitar a mujalladi na daya jadi na dari uku da tafi da dai wasu da ji mujalladi na uku jadi na biyu fa zahu ya inganta shi wal aji mujalladi na jadi na dari da arba'in da hudu wa haba mujalladi na gida jadi na jirin min hadisi mazala da bin ubaydi wa qala al hakim hadin yake sahihu ala zawdi ke hai wannan hadisin ya yi mata akan karin bukari da muslim asamina azara alama ta goma ta takwas shine al-mautu ala amali salih mutuwa akan wani aiki na kwarai shine wancan kaga abin ne ta ko da baba da muka faɗa yau shine kaga ya kullu mai da mutaba wato ala amali kowanne mutum za a cike masa akan aikin sa dole kuma ya biyo da karara almutu ala amali sale mutum ya mutu akan wani aiki na kwarai karatun alqur'ani sallah ya da kuma karanta ko abu da yake ba da wani لقوله صلى الله عليه وسلم قول قال النبي عليه الصلاه والسلام man kana la ilaha illallah duk wanda yake la ilaha illallah tare da ni mun ga wala da wannan kaidodin da ta kaga yi ka dawo din jera da wani dabi kalmar takwa da yi da da sai kawo kaidodin da wato la ilaha illallah da ma ko ba ku zama mu yadda guri wanda doktor Abdulkadir Ismail ya tsara ko kuma la ilaha illallah la ilaha illallah ma'ana wa kaza wa kaza da aka kawo na kafir islam shi ma su kuma za ka ji ai abin da ta bai biyo wannan da san guda bako da ake kawo na la ilaha illallah to sai an jika duk wanda ya faɗi wannan kalma sai ce za a waje billah yana da rifatar yarda Allah yana da neman yarda Allah da wannan sai nake ka ganin kamar ayyuka yana da shigowa ko ana ba ce gona gona can da amma dai suna cutar da mu Rojeji Aikin ya yi wa gaskiya, ya yi wa. to to da yake a kutiba da hubiya sai kika da wannan aiki duk da lamar yake da Allah ne da ana zuwa cire wa irin cikin aula dan cikin aula yayi kalmar shahada amma ba za ta ba ba yau saboda ba shi hutu a Isa ka wuce ce na hawa bihin yana da neman yarda Allah mutum da wuya ya cika da ita kuma da kansa janna zai shiga aljanna wa man sama yawman duk wanda ya azuci wata rana ibtiga a wajen lillahi idan ma yana neman yarda Allah da haka mutum da wuya ya cika da wannan azumin nasu shi ma da aka wato da kalan janna zai shiga aljanna wa man tasaddaqa bi sadaqa wai da yi sadaqa da wata sadaqa ibtiga a wajen lillahi shi ma yana neman yarda Allah kutiba lahu biha ya cika da wannan da kalan janna zai shiga aljanna sai mutum ya bayan ya bada sadaka sai Allah ya sa daga wannan ba wani abu ya kuma ya karbara sa shi ma to wato zai shiga aljanna a karatu wa amal mujallabi na biyar shafi na ɗari uku da tasa'in da ɗaya an hudaifa daga hudaifa su yana kala yace aslatu nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadi wata rana annabi alaihi salatu wasallam ba shi da lafiya na jingina shi a kirjina in ji hudaifa fata karawu sai an baje a bisa ya kawo wancan gabar da muka biya ta sama an gani cewa annabi ya faɗa haka bai tunani ne kai qala al-mundiri imam al-mundiri ya ce a mujalladi na biyu a cikin tarjib wa tsani gaji na cikin da yake la ba ta biyu babu da biyu kwarai kuwa saboda mutum ya cika da wannan mutum ya cika da wannan وقال الحديث بن حجر في الفتح ibn hajar ya bada a fito da bani mujalladi na shida ya bi na 43 fi zikir asbab al-jihad cikin wato da ambajan dalilan da suke sa al-jihad wato wa fitali al-qadirun sai ce wa kani jama'a da na min turuqil jayyida yace hakika mun tattara wasu hanyoyin sababbi aksaru da hijrina kisla yana hanyoyi guda a jira kaga nan guda ne muka samu alamomin cikawa da wato alamomin da suke nuna mutum ya yi jawo cikawa guda nawa ya ta to sai ce a dawowar bugu da ne ko shi ba da bai kawo a cikin wani zaman da karfi sai bai kara su da rawan zakara daga siyasa magana cewa duk wanda wato wani jairin shugaba ya kashe shi ma alamar cikawa a kan gaskiya alamar cikawa ne da ke kawo cikawa shi ne kawo abin cewa da ina wanda shi ne da yi da shuhada a ƙarƙashin wannan hadisi ne wai tsara ana tsara shi da ke ko kuma mutuwa ne eh sanduwa gaba ne unguwar a ɗan kan da wuri na akwai abu ɗan samu ina da halin da ya tambiyun yace wato fadakarwa bawab al-bukhari din sai imam bukhari yayi wato babu a cikin sai naka mujalladi na cikin jabi na wato na na 89 Na'am, inda yake cewa babu la yaqulu fulani jahil. Malam Bukhari yayi babu da yake cewa kada a ce wani wani jahili ne kamar da yake a ce. In ka je makabarta mun wannan ba kabarin rana wannan ta abbatuwa. Ka ce ta kabarin kaburbura kawai a rubuta a jahilu wani. A jahilu wani an rubuta yawanci ɗan jiya za ga nan suke kai gawa. in dai ka ga rubu wannan rubutun to rubutu ne wanda yake ba shi da azumi ba a zuwa wani da yi ne sai da ce muna so ta ta mazo ba ya wa Allah dole an fahimta da dogo in dai ba wanda ya mutu a wajen ba ba duk wannan alamomin da muka kawo kafin to ba a maza wa Allah alama ce amma kuma saboda nawa in za su ta ya ana lokacin da aka zo wani yaki kun ga haka ita cewa zuke na wani dan aljanna annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa ya ga mutum har yi da yanzu cewa to dan wuce ne ku ga cewa al'adun ke zama banji ne saboda ya tashi ya yi banji a cikin kayan gari ya yi banji saboda haka ba a zuwa sai dai kawai a ce muna kyautata wa Allah da dukiwa Allah ya dawa da yayi da hada Allah ya kuka hada amma ba a yankewa zuwa da dalili ba ce to shi ne ba da yake la yaqulu fulani kai ba a zuwa wani dalili ne فهذا مما يتساهل به كثير من الناس wannan yana nuna shi abin da mutane da yawa suke kasance a kansa a yakulu da za ka yi suna cewa shahidu fulan wani shahidi wa shahidu fulan wani wa shahidi wannan ba daidai ba ne in dai mutum yana koyar ingantaccen karatu to ba a cewa wani shahidi ne wani shahidi ne a yau da samun kasu wallahu a'lam to ba ne yake sana'ul lafi alal bayyin yaban da mutane za su rike yaban mutum wasala wato matsala ta ashirin da shida yabo da za a kai wa mutum bayan ya mutu Allah ga bayan mutum ya mutu za a kafa da kaliyun da to ai ba da ruwa ne zai ce kaza wani ma ya zai ce kaza wato yake wasala bil khairi ala al mayyit min jam'a min jam'a min al muslimin al salihin ku sani cewa yabo da alkhairi dangane da mamaci in jam'in min al-muslimin amma a samu wasu tawaga daga cikin musulmai suna wannan gaban sai ma ne yace azaliki da amma ba su gaskiya ba kowa ba a kowane gara mutum ne a wani mutum ne yake kuma a yadda a bara mu ji a kan da wani islam mafi karancin sa ga mutane guda biyu ba su gaskiya kuma musulmi wannan zuba da adu min jirani daga makotansa kuma al'arifin da biyu wanda suka kai shi yin rauni salari amma mutane sun a su kaɗa wani ilimi da ilimi wani ilimi ya ce ilimi profesoci ko lauyoyi ba su ba su ilimin addini a ce yawwa saboda haka wani ilimi ba su salaha da ilimin addini mujibul lahul janna to duk wanda suke da wannan dalilin suka yi to aljanna za ta bata a gare bi fadin lillahi da fara na ubangi ita aka yi ma ba shi da za wa Allah ba a zuwa ta ai tun da wani ne yi wallahi kan aljanna ne a ba wa Allah dole wa bi ahadi kamar yadda ne da yawa sai ce ana ana ce da rabbi Allah wa anhu qal an karbo daga annabi Allah tsara masa ya dace مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة an ce wucewa ta gaba annabi alaihi salatu wasalam da janaza ko da mun bada cewa idan aka ce na kai kankara a kankashin janaza ne aka yi kata a wajen janaza duk da bayan mun san faɗa wannan a baya idan aka ce janaza ne yake nufi eh ita kanta gawa idan aka ce janaza ba kaga abin da malai yake magana cewa wato an ka taba babu gobe da inda ku jira cewa an aka ce kaddara an aka kaddara ne kenan na yawa idan kuma aka fada ba shike abin da ke kawo wato idan an yi fada hadisi ne ajin ubin jalalain ajin ubin jalalain ko bil jalalain kaga ya zo da kasara ya zo da bamba in shi ne aka kawo wannan bambanci wanda shi amma an ce bil jinazati shi ne ku gaggawa daukan gawar a kai ke da ita gawar ko bil jinazati ba bil jinazati ai sauri kuma da sallah ai sauri a kai bil jinazati ai sauri a kai da makabarta to sai yake fa'abna alaiha khairan an zo wucewa da gawa kawai sai mutane suka kafa dan maganganu na alkhairi a kan gawa wata taba'an wata taba'a bil alfin bil khair ala ga ila al alfin suka rika bidiyo wa wani yana faɗa alkhairi a kai wannan ma yana faɗa alkhairi a kai fakalin sai suka ce kada ba alimna ya kasance shi wanda ba Allah da ya mutu mu abin da muka dani akan da shi ne shine yuhibbullah wa rasulahu yana son Allah da manzo iya abin da muka dare a kan take nan faqala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam ya dauki ya garin da Allah tabbata gare shi yake wajaba wajaba wajaba aljanna ta tabbata gare shi aljanna ta tabbata gare shi aljanna ta tabbata gare shi wa muradu biladatin da kaga ba wucewa da wata gawar daban ba su na alaiya zaman mutane su karfa faɗan maganganu na gyara a kanta wata ta ba ajin azilu na hadisin ana kan su karfa bibiyar da ba maganganu ta ai Allah mun gode ba har ba da yabo dan ba ba wata aka wuce da ita suna Allah dan ba Allah kullum da jini ke kalla dukkan abin da za a yi yana kan gurin duk wani aiki alheri suka taba ɗauwar ga ko da ba ku ta ga kaza wannan kuma da aka wuce ai bare da Allah ya da ya yi mu da wannan ya ga wannan Allah dan sai ta tafi a haka ji ba nan ne da Allah ya yi wajabat wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata ta tabbata makala Umar sai da Umar ya ji guda biyu a lokacin da aka yi haka sai yake bidan laka abi wa ummi da ba yi na da mahaifiya za ta zama fansa a gare ka ya Rasulullah. Mu rabi na zafi. Fa utliya alaiha khairan. An zo ta da wata dawa an faɗi maganganu na alkhairi a kanta. Wa kunta wajabat wajabat wajabat. Ta ce wajabat wajabat wajabat. Wa mu rabi na zafi. Wa utliya alaiha khairan. An zo ta da wata kuma an faɗi maganganu na wato kasance a kanta ko kunta wajabat wajabat wajabat. ita ma ka ce wajen wajen wajen fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ji man asnaitu alayhi khairan wajen wajen wajen wannan ka ga kun yi maganganu na alheri a kan da to aljanna ce ta tabbata a kan wa man asnaitu alayhi jaran wannan kuma da kuka kai fadan maganganu wanda ce ba na alheri a kan sauki ba wajen wajen wajen wuta ta tabbata a kan saboda haka hujjar shi ba sai kawo ba wani ziyara a cikin almautai sai ce almala'ika da zuwa da wallahi sai sama malaiku shi ne ke bin Allah a sama eh ke bin Allah ne a sama wa an tu zuwa da wallahi ke na su ne kuma ke bin Allah a ban kaza an tu zuwa da wallahi ke na su an tu zuwa da wallahi ke na su sai da Allah ya mai ka ta uku sai ce ku ne ke bin Allah a ban kaza dai ne ba ka ta uku وفي رواية الأوزر والمؤمنون شهداء الله في الأرض مؤمنين جيل كيدن الله أبا كتابا قوة أبا كيف مؤمنين إن الله إن إن لله ملائكة وتجد شو الله هذا ملائكة كلها تكتب على ألسنة بني آدم وأنت تقول في أكم على كم آدم بواد المرء من الخير فجأة أبو ديكي ya damu mutum wato na alheri malaikun nan wato ne mumini ne su su za su rika sawa mutum ya rika faɗa alkhairai lokacin da kake magana kana maganganu ne a amma da hankali malaiku Allah ya tura da mutum da Allah ya ji maka kuma kirki ba ruwanka ga ibada ga kaza ga kaza ga kaza to wannan kana yi ne da hankali malaiku wajen to aka san lokacin da ake bakan maganganu na jarraba shi ma da an yi malaiku za su bada malaiku ne shi ba ne ne a kai a kare da wani bukari imamu bukari shi ya fitar da hadisin a mujalladi na uku jabi na ɗari da saba'in da bakwai da jabi na ɗari da tamanin da saba'in da takwas da kuma mujalladi na biyar jabi na ɗari da tasa'in da biyu da jabi na ɗari da tasa'in da uku muslim a mujalladi na uku jabi na hamsin da uku wanda ta yi ruwan da ta yi ya bugar a mujallabi na daya jazi na ɗari biyu da saba'in da uku tirmidhi jazi na ɗari biyu ba mujallabi na biyu jazi na ɗari da hamsin da takwas ba ta hawa kuma yake hadisi ne mai kyau wabu da waja ibu da waja ma ya bugar a mujallabi na ɗari jazi na ɗari biyu da hamsin da hudu wani hakim hakim ma ya bugar a mujallabi na ɗari jazi na ɗari uku da saba'in da bakwai wa ɗaya ne shi da babu ɗaya ne a mujallabi wato zabi na ɗari dubu biyu da sittin da biyu wa Ahmad a mujalladi na uku zabi na ɗari saba'in da tara da zabi na ɗari da saba'in da shida da zabi na ɗari da saba'in da bakwai da kuma zabi na ɗari biyu da sha ɗaya da zabi na ɗari biyu da arba'in da biyar da zabi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya min turukin al'adar da ta hanyoyi daban-daban daga imamu Ahmad. Tambari, wasu ya kuli Muslim, amma ya kan hadisin na imamu Muslim. ورواية الأخرى هي رواية لابن ماجه لك ابن ماجه ورواية لأحمد فكما رواية الإمام أحمد والبخاري البخاري والزيارات كلها إلا إلا التي قبل الأخيرة da tsare-tsaren gaba ɗaya sun zo ne wato a ruwayar Ahmad da Bukari amma wanda ne wanda ta ruka mun ta kalbi ne Ahmad ita ta Imam Ahmad ce wurin Bukari al-Ula min ha Imam Bukari ta farko daga cikin ta da shi ba wai lazim al-akhira Imam al-Hakim kuma ta kalbi da gado wa sahaha kuma ya inganta da wa maka wuzabi ba wuzabi ya dace da shi akan haka هو كما قال كما يدل كما قال كما يدل كما قال أخرجه أبو داود أبو جل الجنبي نبي مثل الذي والنسائي وابن ماجه والتوالي أجازنا دبوبي لكريم كده ثمانين دا فقط وأحمد إمام أحمد أبو جل الجنبي جابي لكريم كده تسلنا دا جابي لكريم كده تسلنا كده جابي لكريم كده سبعين جابي لكريم كده تسعين فقط kitabi na ɗari biyar da ashirin da takwas min ɗari sai ne daga hannu ta ta hanya biyu ana bi wa yara daga abu wa yara wasu ya rage al'akira min da ta yi anu ƙarin da na ɗauke kuwa da imamu da ta yi ne ne wa islamu da ya yi islamu da kuma ingantacce ne wa ɗari kuma ukura islamu a haka sai ya hanyar kuma islamu da ne kyau yawwa to sai na biyu ana bil azwat addini kala a cikin madina yace na je madina kan wa ka biha marad a lokacin an jira jin lafiya a madina wa hum yamutuna mautan gariya aka rika yin mutuwa da wato akai akai saboda rashin lafiya ka ka bi su annoba ko da kazo yace majalatu umar majalatu ila umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai na zaura gurin da ya dawo ba Allah ya kara masa ya dai ji abul azwar din yace fa ma ba janaza janaza su ya ta gurin da wata janaiza ba na khairan sai sai mata ya gora da kai shi abul azwar din fa kala umar wajaba sai na umar yace wajaba fa qultu li ruwaya yace ba wajaba ya amira mu'minin menene kuma wajaba قال لي قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ولا ان هذا الذي بقى أي من مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة duk mutumin da ya mutu mutum wanda suka yi yabo na alkhairi to Allah zai yi mai aljanna zai kwali da mu gobiya ya zama mutumi mu'mini ne kali ne na ba bai ba ba ne gaskiya da yau kada ba ba kai da Allah zai yi mu addini ba dole ne ma ne dole sai malami yana da ilimin addini kalimi ne da gaskiya sannan kuma an bai wajen kwatan da gaskiya saboda haka sannan kuma ko ba gobe ba ko ba malami bane ba za a ce wa jayi ne domin ya san wani abu a cikin to irin waɗannan mutanen su ne suka yi mutum amma ba a kawai a ce ga wani ɗaya biya da abiya da ta kuɗi zuwa zurka wallahi da ta mutu ba shi ba ɗan ɗan biya ba su ake nufi ba ɗan biya kawai da biya zurka ai wallahi kaza kaza ba irin su ba yawa ba kuma profesoci ake da kawai da profesa ya yi profesoci a boko domin ba shi wani har yau zai iya zama profesa kuma mai wannan zubobo zai iya zai iya zama daktar mai wannan zubobo amma ya sani ba wannan ba ba zai na cikin da zai kai matsayi ba ko zai magana da nake so ne kawai abin da ake kallo shi ne kasancewar mutum daga daga yawa ya zama mai nagarta ba wani na rubu a profesor da daktar ba wani da rafar ba wane mutum ba ka muke yi ba to shi ne yake cewa sai ce kulla zai maka cewa talaba banda mutum huɗu har da mutum uku ba kani zai cewa talaba yace mutum uku ba haka haka da mu kulla zai maka cewa talaba ko da mutum biyu ne kare ko talaba ko da mutum biyu ثم لم نسأله بالواحد فلما مكذب لن يجد مثل سيوا سيوا كان يعني أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وتاه والبيهقي باب البيهقي على مجلد إلى وادو هدو جاجي نسبة وعند جاء وتيالي أبو داود التيالي ثم أبو داود الأبيني هم فلا أخير الثاني akwai a tayari in yadda abu dawo da yake bai suna da yake ya yi da abdullahi babban malamin shi a tayari shi kuma ba shi shi ne in dai abu dawo da yake wato kawai ya mace sunan sa wato a littafin da hadisi ba madani mai lamba ta ta 23 wa ahmad imam ahmad a muslim tabi na dari a jirin da tara da dari biyu da uku na uku bayan musulmi ya mutu babu wani musulmi da zai mutu bayan ka da wa arba'atu min ahli abiyati jirani da za a samu mutum hudu daga cikin wato abokansa al'adlawi wanda suke makusanta annahu la ya'lamu dalilun illa khairan wanda ba san komai akan gaban ba alheri ba illa qala Allah ta'ala wa tabaraka wa ta'ala shi ubangiji wanda ke jin sarki ya ce a rika jin su kaunan ku duk magana da wanda aka san da kuma mutum na kuna ka ba au kala ko kuma cewa yi duk da hadisi da jira su wa gaban su da ma la ta'ala mu kina ce ba da Allah ce kuma na zabanta masa ba abin da ku sani ba su alkhairan da kawai ce sani amma yana da wani lafi sai Allah ya ce wajen zaunar da wajen bana ya ji bani ce in lam kadai annaba majmu'a hadi la ahadi akalaka dukkan wannan hadisan guda uku ya dillo ala anna hadi shahada yana nuni a kan cewa wannan je da ladan da su ladan da su bi jahabi sahaba ba iya zan sabai da daya ba kawai kar ka loka dai sabai ne kawai suka bada wannan bidan mutum ne ya ji a bari ya yi da liban ba da yana nan har da wanda suka zo bayan sa bai yi da mu'mini da cikin mu'minai Allah shi ne kuma alaka yi ta jima ba wanda suka zo kamar ne bil imani wa bil imani wa ilmi da ilmi ba shi ba kuma ba magana boko a ce saboda a cikin da akwai waye dakka ko kurbiza kaga amma duk sun wuce kurbizobi sun wuce yan murabbi ma gaba sun kai kololuwa game da ilimin su na addini da imani yawwa to dai dai a saboda inda mun zuwa cikin da gaskiya da zama mai gaskiya ya Allah da jira wa taqulla wa kunu ma azalimin wa bi hada da zama da hadin ibn hajar bil fati biza ibn hajar yake cewa cikin bada wari yake cewa ba dai ya da kai kawai ba wani yuraji a kalamu man ja al wazir min al bayan wanda yake da tsar da ya yi kuma cikin bada wari wato كلمة العلم البخاري ثم إن تقييد الجهالة بأربع جلال الإسرائيل sannan ku sani cewa kadaice sai da da aka yi a cikin hadisin nan na wato hadisin nan na uku a zahiru an nan kana kaula hadisin Umar kaula an gane abin da yake mafi rinjaye cewa kana kaula hadisin Umar kaula ya kasance kawo hadisin Umar ne kawo hadisin Umar yazo wabi al-ittiba'u bi ja'alati al-layl wato wala hadisin kaga ya kawo mana cewa wato da ne da zuwa ma akwai jira da mutum kamar yadda ya bana yace wa huwa da umda wannan kuma shine abin dogaro wannan hadisin da yake cewa an mutum ne ko da ka umda ko ka dauka da mutum ko ada yace wannan da suke gani amma kauli ba'd nabi aka wa salatul janaza amma wannan da suke yi bayan an yi sallar janaza babu bidiyo inda ake da a zo ji wani dawo to dai bayan an sallar da rayuwa sai a ce mallan ga dole sai dai ne mun biyo ko ne da cikin mutane zai biyo shi wata ce da abu ba wannan wanda ya mutu sai a gaba sai a ce in ja dole hu da kai sai wani asaran ba ne sai ya rin da ne bai ji bu da hu da kaudi sai a samu wasu da jiji su rika wannan su kuma ce shi ne su fage da kuka sai wuce shi ne a kan kuma ji wannan ake wannan bidiyoyi da kuke gani ana yin dokar ba ba da wasu wurare akwai da yau to dai dai kaga jira wata da kuma jiji ne a wani hali sai sai an yi ga to da bai kawo ba jiji ne ba amma da wani da biyan ji ji wata to ta ga kala wani abu da ne da muka rubuta haka yake ba lai kawai muradi bila hadisi kana yake wannan hadisi ba haka yake ne yake balwa bila atu kabiha bari wannan magana wannan mummunan bidiyo a cewa wannan kalmar ka a zo kan mu wani alka wannan kalmar ba shi da ajiyar aka ce ai za a nan ne cewa kun zo sun tsaya akwai wani wani su kawai irin ba da ake biya su su su mata wani wannan shaida sai aka ba su shi ne ne aka ce ne ba ki a kan wannan mabaci ya ce a a kan kan ta wani wani abu sai kira an yana ba su ya fara biyan su da ya ga kun da aka wani yare na jeji ko zo ko kun zo ثم الجحيم ضلوه ثم في جلد الذي قرأه وعزمه لذراء فضله إنه قال أخي يعود إلى يا إذا جاء تعالوا مكتب da ka da kuɗi zai ce ya ayyatu annabtul mutmainna yace ya yi da ran da Allah Allah ya ce kina ya ayyatu kaga da abin da ya ga kuɗi da yake kudu kuma da ku da ke ku da ku dan ruwa hannun da dauya irin samun da ake wa kaza yadda ake sa wato kababon da cikin baki shi ba ku ce ku dan da bakin ku dan hannun da cikin baki ثم الجريمة له هو جاء وجريمة ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراع فاسلكوه وتعموا زرعا وانت تقول بلاغي يزرعي زرعي فدوري سلسلة إنه كانوا لا يؤمن بالله جواري ما إذا الله وقعت جهاز ذاك وفيك يسيك جاءت قالوا مقبي بيد يا أي أيها النفس المدوى لله يا سيوانا ليوم تسجل الفتيا إذ يعيد إلى ربك كما أدوى أولوكي رب يتجنى من يجاب في يد الأولياء wani kuli bi ibadi ki jinna kamar ji ya raba aljanna ki ga cikin bayi ba wani kuli da ki kuma ki ba aljanna haka yi sabara saboda ya ga ku ya ga ku ne ka bar da kalma kun ce jin da aka dole ku da ku ku ne ku na abara haka dai lokacin da aka dawo gawar ta sai kawai suka ga wani farin ciki ya zo ya ci cikin cikin da kabari farin ciki ya ci cikin kabari ku na abara a lokacin da yake na ne zai ka ga wanda yake ina ba ni saboda yake ya samu jama'a saboda haka kawai sai sai ce wai a sai aka ga an zo aka zo muke kuma sun tsure da ba ba nan ba to shi ne da aka dore da ya ga wannan murya wata murya da rayuwa ya ayyatu annasul mutawallin irja ila rabbika radiyatan mardiya fadkhul fi ibadi wadkhul jannah yayin mutuwa ibn Abbas haka zuwa nan Allah ya sa mu ji tsawon kan to saboda haka sai yake to wannan wato bid'a dai kabiha mummuna da Allah ulama kun min amali sanan dun ba yake magabata ba kawai dai kan magabata kawai abubuwa ba da azali wani annan nabila ya kazo da zalika la ya'rifuna al-bayyita bil galib ba ma ba duba da dai ba ba ma san ba mutum ba kawai dai zalika dai dole ne haka kawai bal kariya ta nuna bi salabi ma ya arifuna bar wannan da shi suna ba da jira ne ma zamanin abin da suka gani istijabar da kawai saboda wato ne na kuma tsakani da jahilci da kai saboda ta abu da kiran wato kwaɗayin wanda ya nemi wanda wato zo su rika yi gwamnan nan da alayi da rubin da kamar yadda ake yi zuwa cikin layi akwai yi zuwa da iya kusan da iya ne da ita in kaga ana kuka da yawa to kun ba da kuɗi da yawa in ko babu wani abu ina yin zubar da mutum goma kawai da shi har ka ji yaji wa lamma dinu ma anna dalika yaqulu kani kuma duk wannan ba kira da fadi wai aka ji amfani da mamaci Allah ya canza wa amana cewa dan magana da bi sai kada abu da aka yi a kan ba la la la la la wajahan dinu da kuma jahilci da Allah ya haɗa da nafi'a kudan cewa duk da hada ya fani da lamai da lafi tuwa fi kulwaqi'a fi nafsul mas'ul lahu eh kana tabbata ne ita ce wanda wajibu waqi wanda take dacewa da wasu abin da yake da daidai fi nafsul mas'ul lahu dangane da jere da hada wanda take da daidai eh kama yadullu ala dalika qawluhu fil hadith al-awwal kamar yadda hakan yake nuna a cikin hadisi na farko cewa inna lillahi wa la'ikatan Allah yana da malaikun da tantiku ala arzi nabi bani adam wanda suke yin furci a kan halakan dan adam bi ba su da bari dangane da abin yake kan mutum bil khairi min al khairi la al khairi wa jalla da samani har saboda haka malaikun da suke tawa mutane kirki da bada ba eh a karanta wa aka ga magana mujallabi na uku gabi na dari biyu da arba'in da biyu ko gudun ibad ibn ibad ma ya fitar abu da gabi na dari bakwai da arba'in da tara almawari wal hakim mujallabi na ɗaya gabi na dari uku da saba'in da takwas wa kana yake dalilun ala jabi muslim dalilin da aka kira su muslim wa ba kawai zabi zabi ya zabi ne wala wujahidu min hadith abi hurairah ina kira daga abu hurairah daga hadith abu hurairah da rawu ahmad mujallabi na jabi na dari uku da takwas وفيه شيخ من أهل العلم لم يسمى أما أشياء حديث أقول ما لم يجد أشياء وجائل إذا ما أقول سنة سوا حديث يا له هو أبو ما أبو ما جيد له لا تلين والراوي عنه عبد الحميد ابن جابر الزيادي ولا أجد له ترجمة ما نيجي راوي تنزيل وانا باو على يجي كما بتسمي ترجمة أي زي أي موالي وله جاهد الآخر مرسل أما أنا لو كجينا الجماعة ما يجي مرسل ليه مرسل ومرسل بعد أجي وما ومرسل منه كعادي مسلسل wanda aka cire sahabi kawai ta ji ya zo da babansa sahabi ne ko kuma a yaro na cikin sa ya zo kawai ya ce annabi ya ce shine sahabin da yana ba hadisi illa to shine wa burdan bin sahabi sana sai ce walam a min an dhikr bin ka'ab hadisi bin ka'ab ya ji sahabin da ya koya wa shi kuma tabi akrajahu abu muslim al-kayyi kawai da abu muslim ya kawo a cikin alkawa alkaji kuma da yawa fadar bari mutum da biyu uku ya fi na ɗari da saba'in da tara to ga a cikin ƙarshe da za mu kai a kan da shine alwafatu inda al-kutubi mutuwa domin karatun mu da za mu gaji nan gaba zai fara bayani akan wannan gawa za a shiga gawar yanzu kai kai mutuwa inda al-kutubi yayin da za a kifewa rana ko wata kaga mutanen da suna da wasu abubuwa da ke in wani ya mutu alai cikin rana ko wata ce shi kyautar su wai idan ta baka wa da hari ma an ji ta jin sun aure sama idan mutuwa wani ta dace da wato ranar an yi zikiri na san gobe kifiyar rana rashin lafiyar rana da ake ba ko wata to sai sai ka ji bala abin da zalika ala gairi haka baya nuna komai yawwa a banda ziyarta babban malamin ya mutu a cikin jiro rana ai ai ne ba kai ba abin da malamin zai zo da shi sai mutu ba an da ya wada ne ko ba ba ne annabi alaihi salatu wassalam kai abin da yake abin da zai kama da ya kai a ranar ba za a yi ruwan sama wani ruwan ko mutane shi ne za a je a zo da alheri amma a zabuwan nan to sai yake kana yanzu da zalika alaihi wa shi kaji annahu yadullu ala azamatil mutawaffa kullun da cewa wato yana nuna cewa wato girman mamacin ne ya sa haka ya kabi kurabatin jahiliya yana da tsare ko tabbatar da jahiliya Allah ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya kare ta haka ya ya rubuce wannan yaje yau ba ta ce mun hudu da ayyuka alaihi salam nan da kanka an ta ayyukan mu'azzam ya rasu wan kada ba ki yau kada da aka cewa rana baka daban na na da annabi ya zo saboda an fara tafi ana saboda mutuwar Ibrahim ne rana ta tafi ya annabi ya zo ya hudu ba wa hadin Allah ya gode wa Allah wa azna alayhi yin ba Allah sun ba gane shi amma ba da bayan haka ayyuha nas ya ku mutane kunna ayal jahiliya da kawo ya koyo ku dai in jahiliya ne ke cewa in ne zama da wani kamara rana da wata ala kan ba da billahi mawdin abu bi mawdin abu wai ba ka ci zuwa je ka ga mutuwar wani babban mutum wa inna ma aya ta min ayatin la ayoyi da daga ayoyin wani da wani su kan rana da wani ayoyi ne na Allah ayi da rana ijaba za ku ga dai da insha Allah lau alamu ijaba ta kan rana abu da zubara annabi ya ga wani kullun rana sai ka ji dama da gaban gobe ka yi ka ji da kana da alƙur'ani zuwa ga gaba ai wato ka ji Allah ne ke jira kullum da Allah wata rana da yake a gudanar da bara akwai ran da zaka yi ta ce ko ma ta inda ka fito domin kenan ciyawa ta kai sannan kuma akwai ran da za a haɗe shi da wata gaba sai a samu ɗan duniya wajen yin sauƙi wata ba ta ji hankali ya zuke domin ciyawa ta kai yaji da Allah alaihi salatu wasallam yake cewa ku gani cewa lan inna jawza wal qamara la yasatu bali illa li wajhi azim yaji wa idahu ma adan la yasatu bali li wajhi ahad wa la li hayat annabi yake ku gani rana da wata ba ta cewa saboda mutuwar wani ko rayuwar wani walakin yukhawwidu Allah bihi ibada Allah yana tsoratar da bayi duk wanda wannan abu ya zo tsoratar da bayi yake fa idza ra'aytum shay'an da zarar kun gona abu min dalika da irin wannan babba wuto kuma kita ina cikin zuwa ga amana Allah zikirin kuma ba zuwa rai manya da yara manya da sauro zan kamar da ake da sauro baya suna tafiya suna la ilaha illa la mutu wa ruhu ka dan uwa kan din da wannan dau rana kuma wani suna tafiya wai sun duwa wannan baya ce tsaro sunna annabi alaihi salatu wasallam domin a ranar kai zai ba ka doro ina ka duba kuma babu duwa nan domin ka koma ga doro kuma yau wato saboda haka ba shi da ajali wa du'ani da addu'a kaga addu'a ake wasu ibrahim da neman gaba wa ila sadaka a yau da sadaka wa ila kaji da yan gawayi wanda na ji bin masajid da na da kuma lafi a sallah wannan shi abin da suka ga koyar a takan da kuma hakkari ya yayi haka shi ya ku mun saka da mun gole da hadisi suka ce hadisi kitabin di yace wannan abubuwan da kuke gani goro wannan da kuka gani muttaqadun nazirun min jumlati ahadi da cikin jumla wata hadisi suka to ha wanda na goro fi kitabin di a cikin wannan tabi rawi salatul qudus wane ne yau ka je ki kai Ibrahim ko littafi ne na karamar risala ba na albani ba ya tafi sai wani littafi kawai an kudu gaba ɗaya ya tattara a yanzu da suke magana kan kudu ne ta karamar risala ce ne kyau sunan risala ce yace ta kallon kudini a rasu rufe hawa albaziya yace na yi magana a kan hanyoyin hadisan da kuma lamarin su duka ثم جماعة في آخر خلاصة كذا أجل كانوا في التذكرة ثمن تاتتم الجنوب في سياق واحد عواد yaki guda daya wa hada alqadr ne wannan kuma shi gwargwadon da shi wajin rubutu da ya hai wabi yayin sun zo da cikin bukari da musulun wa sunan da kuma sunan kuma ne hada da wani in kana so kabori da matsala ko dubi ko kuma Allah da kana guda ne da kana yau dai ko mun ga yayin gaskiya Allah wallahi Allah ya ba mu lafiya amma dai kan gaskiya da jinjan ma ne da dai mun kawo eh ai da zura ne gari ne da gaskiya malam ina aikin da muka baka ban manta ba kika wuri da yake ni da su aikin da muka bayar mun magana akan cewa kamar da um eh a ji da bari a kuma ne ko cewa yawa da ne don ku cewa wanda dai bai Muhammad ma ba da wanda cewa wanda dai a kan magana cewa wanda da mutu da dina bi ta hanyar dina bi kai da ala ko alama ce da cewa sai ke kawo cikawa duk wanda ya kai magana akan wanda cikin kuma ba na sunna ba ne to shi da tambayar me fage dai yau ba ta kuma da mamma ne ke sanar ko me da ni da ni da kuke ne wato wannan mamma ya ce saboda babu abu da ya tafi ya nuna cewa ba haka ba mala ya kuma ya ji shi ma ba ta sai da ni ya gudu auke ba da yanzu ya zama daga mun daga rawa bai kare yau ba ka nemo da ni ne da ni na wanda yake magana a kan ne ya bar gobani wannan kawai yanzu zai iya tunda ba da yana koran bayani ba gani abin da ka ga yanzu ala amali ka ga wannan kuma shi ya nuna ka je ka gudu ko kike wato mallam Muhammad Rabi ba ni ba da ne za ba yawa shine magana cewa abin da ba da yake cewa duk wanda ne wannan ala amali ne kalmar da take dukkan ka ga wallahi cewa eh a wanda dai yanzu ko da dai ko dai har babban zaje ta zo wato har ga wato ta mutu da wannan sanadiyar shine idan ta yi tuba ne to shi da alamari ne da idan ta yi tuba ne to tuba to shi ke rasa yin da amma idan an ka koma zuwa ga Allah ko da za ba ma da banda ita Roma gobe ba Allah da wani ba Allah yake gaya mu ita da yawan na abu ba bayan da ruwa a hada ita ba mutuwa ne ba amma an ji da ne ko ba doke na mu jiro mu bar ba ruwa ne ba da eh ga wannan ba da dawa wanda dai da dawa da ke ce kawai na mu to da ga mu na kan an ji bai da ya yanzu kuma yana zuci ba ta goma to da haka matsalar tana nan cewa idan an yi kyakkyawan duba idan kuma babu duba matsalar tana nan saboda kai a ayyuka na a gani ne duka ayyuka eh saboda ka fadi matsalar da kabi wata matsalar da ya kawo ta farko ka riga shi eh amma wannan jami'i kana wannan hadisin da ya kawo yayi an fahimta da kyau ko eh yau da haka ka ga ana jika wa mutum hada da rajin da yau akan aikin da ya yi koma zuwa ga Allah awwal da kuma ya yi Allah ba ku da wannan ba ku kira Allah ya yi wannan hayi da su ne kana ko wani da su da ta gawa da ko da ka bala Allah ba ku da shi ba da wannan ya tsaya صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا بكم في ذكر عبادكم سلام عليكم كريم الحمد لله